أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wanda littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam kan mu mance yau muna takwas ga watan jimadal akhira hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1443 wanda ya daidai da 11 ga watan daya miladiya na da 2022 sati da ya gabata mun kare babi na alƙasum bai na zaujai yau insha Allah za mu tashi kan sabon babi babul khul'i malam ya yi ta'aliki ga ma'anan menene khul'i قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله محمد بن صالح العثيمين وند رحمة الله تقار تبتها قريش الله ما يغفر قال الخلع بفتح والضم ko ka ce khal'u ko ka ce khul'u amma bidon fahuwal ma'ana khul'u in ka ce khul'u wannan shi ne ma'anar da ake ne wa amma bilfatahi fahuwal fi'il in kawa khala'a to wannan kuma sai zamanto fi'ili ne aikin ne khal'u aikin ne da kanshi mithlu al-ghaslu wankewa in ka ce alghuslu wanka alghuslu lil ma'na wal ghaslu lil fi'l gane ko in ka ce alghuslu na ana nihin ma'ana wanka amma alghaslu aikin da kanshi yin wanka wa aslul khul'i min khala'a ath-thawba idha naza'ahu aslun khul'i shine kamar a ce mutum ya tuɓe riga lokacin da ya tuɓe ta sai a ce khala'a sauba wal murad bihi istilahan anan munwa da shi abinda malaman fiqhu suke nihi da shi firaqu zawj zawjatihi an ala iwadi rabuwan miji da matar shi abusa wani masanya wani abu da za ta ba mijinta ta rabu da shi wannan shi ne ake cewa khul'i kuma za mu ga hadisin da zai zo hadisin abdullahi ɗan abbas sababin da ya zamanto khul'i mace galiban duk auren da za a yi mafi yawanci ana yin shi ne kan soyayya da yarjejeniya idan so Allah ne maɗaukaki yake sanya shi haka ƙiyayya Allah ne maɗaukaki yake sanya tsakanin zukata sai kyama juna idan aka yi aure da soyayya ana zamantakewa wani lokaci sai ya zamanto ƙiyayya ta shiga tsakanin ma'aurata ba laihi ba ba komi ba in wannan ya samu yanzu shari'a ta ba mace dama ta ba mijinta kuɗin abin da za ta iya bashi ko abin da ya yarda ta bashi ya sake ta asalin aure a hannun mazaje yake to amma idan mace ta ga ba za ta iya haƙurin zama ba da mijinta sai a zo a yi yarjejeniya ina tsoron idan na zamna da wani zama ba zai yi ba gashi zan bashi kaza da matsayin ya rabu da ni wannan shari'a ta ba da dama idan miji ya yarda shi kenan a zartar da wannan da Allah ko ya da nan na'am قال إذا نزع والمراد به اصطلاحا فراق الزوج زوجته على عوض absa wani abu da za ta da za ta bashi wal khul'u ala al madhhabi lahu alfazun ma'luma shi kuma khul'in nan absa tafarki na da lafuzza sanannu ka lafazi khala'a ko khul' kamar lafazin khul' kin kamar yanda yazo awil fida ko kuma hida da hausa suke cewa hida asalin shi fida'u ne au alfasr ko kuma rabawa ba saki bane ba amma rabawa ne rabawa ne au ma ashbaha zalika ko kuma abin da ya kama da haka kowanne wannan lafuzza sun dauki ma'ana guda fa in waqa'a bi lafzi talaqi sara talaqa ngane ko idan ya abku da matsayin saki to ba a lissahi shi khul'u sai a lissahi shi menene saki kamar da ya ce tallaqtu na sake ki idhabi ila ahlik tahi gidan ku aka tambaye shi me kake nihi ta je ta huta wani lokaci ba saki ba ko kuma saki ne yace ina nihin saki ne shikenan ta saka to amma idan ya ce wannan khul'u ne hida ce za ta yi to shi kenan sai dauki ma'ana wannan hida ko kuma khul'i واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه ليس له ألفاظ معلومة شيخ الإسلام ابن تيمية يزعب cewa babu wani lafuzza wanda za a ce kawai ma'anar shi kenan idan mace kawai ta yi niyya ta ba da kuɗi mijinta ya karba na cewa su rabu to shi kenan da annal maqsuda bihi huwa fida'ul mar'ati nafsaha nafsiha fida'ul mar'ati nafsiha domin munha shine mace ta fanshi kanta min zawjiha daga mijinta wa ala hadha fa kullu lafzin yadullu ala al-firaqi bil 'iwadi fa huwa khulu' absa wannan ne dukkan lafazin da na nuni akan rabuwa da wani masanya da za a yi to wannan sai a ambace shi khul'i ko da dai ba a ce khul'i ba ko da ba a ce ba fida ba ko da ba a ce ba fasxu ba hatta law waqa'a bi lafz talaq ko da dai ya abku da lafazin saki ne in dai ba da wani abu za ta yi da suna a sake ta to shikenan ya zama khul'i bi an qala masalan طلقت زوجتي على عوضي قدره ألف ريال yace na saki matata abusa ta bani riyal dubu in aka yi hakanan tunda ya ce ya saki ko tunda dai wani abu na dukiya ya shiga tsakaninsu ta ba shi wani abu to wannan ya zama to khul'i hatta law waqa bi lafzi talaq fa naqulu hadha khul'un malai yace zamu ce wannan khul'i ne قال عبد الله بن قال عبد الله بن امام احمد عبد الله بن امام احمد yake cewa kuma sallaki alf وعلى هذا فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع حتى لو وقع بلفظ الطلاق بأن قال مثلا طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال فنقول هذا خلع زامتي وانا خلع وهذا هو marwiyi an abdullahi bin abbas na radiyallahu anhu kuma wannan shine aka rawaito daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su anna kullama dakhala fihi al'iwad fa laysa bi talaq cewa dukkan abinda wani abu na masanye ya shiga tsakanin ma'aurata da suna a saki to wannan ba saki bane ba sai a ce mai khul'i قال عبد الله بن بن امام احمد عبد الله ده امام احمد yake cewa كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما yace mahaifina na ganin abin da Abdullahi dan Abbas yake gani game da ma'anar kulli ai annahu fashun bi ayi lafzin kana raba rabuwa ce da dukkan irin lafazin da ya kasance wala yuhsabu min at-talaq ba a lissafa shi daga saki kina wannan mala ya kawo dogon ta'alikin wannan ne domin yayi bayani akan menene ma'anar khul'i kuma da yake kasancewa almuhimmu duk dukiyar da mace ta ba mijinta ya karba da sunan ya rabu da ita to wannan ya zama khul'i na'am qala al-mu'allif rahimahullah babu talaq آه، نعم آه، باب الخلع بابنا خلع عن ابن عباس رضي الله عنهما an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su yake cewa anna imra'ata Thabit bin Qais atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qalat mata Thabit dan Qais wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ta zo wa annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi fa qalat tace kuma wannan shine hulɗi na farko a musulunci qalat ya rasulullah tace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thabit bin qais ma u'ibu alaihi fi khuluqin wala dini ni fa thabit dan qais mijina banna aibantar da shi absa wani mummunan hali ko rishin riko da addini mutum ne mai kyawun hali mutum ne mai riko da addini ban na zargin shi akan haka nan walakin ne akrahul kufra fil islam sai ni dai ina tsoron kafirci a cikin musulunci a nan kafirci boy ba kafircewa Allah ba tana tsoron ta kasa tsayawa da abin da Allah maɗaukaki ya umarni da shi na biyayya da za ta wa mishi domin duk in ya zamanto tana ɗauke da shi tana zamna da shi cikin baƙin ciki da haushi da ya umarce ta ta yi kaza ta ce ban nayi bari kaza ta ce sai nayi kaga wannan ya saba wa tabi'a ta aure amma aure biyayya ce kowanne Allah madaukaki ya dora mai nauyi da abin da ya zamanto haƙƙi ne nauyin da Allah madaukaki yawa dorawa mata shine biyayya ga mazajensu a cikin dukkan abin da ba saban Allah bane ba su kuma Allah ya ɗora musu ɗaukar nauyinsu na ci da sha da kulawa da zama na kirki da mutunci da sutura da kulawa da lahiya da abin da ya kamata haka. To idan ɗaya bai yi ba abin da Allah maɗaukaki ya ɗora mashi to ya zalunci kanshi, ya saba Allah. To shi ne nan ta ce, Ni ina tsoron kafirci a cikin musulunci. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai maza Allah wanda tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace mata aturdina alaihi hadiqata zaki iya maida mai garkashi da ya baki a matsayin sadaki wa qalat na'am tace eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na iya bashi wannan sadaki da ya bani na garka وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة زال صلى الله عليه وسلم يأتي وثابت كربي غركك كما كسكيت سكي sakin da babu komai domin idan an yi hul'i har abada babu zance aure tsakaninsu mace ta baka kuka yi hida ka amshe kayan da ka da ta da ka bata da sunan rabuwa shikenan babu azzanta aure tsakanin kuma kaga irin wannan ana samun kurakure su tare ana komawa ba zo a yi hida babu zancen gyara ko da ta yi armeta kuma in dai ta baka wani abu babu babu zancen a koma tsakanin saki ne na abada babu komai رواه البخاري امام البخاري رويته عن حديث وفي روايه الله وامره بطلاقها وزال صلى الله عليه وسلم يا عمر تشدا سكنتا ولابي داود والترمذي وحسنه امام ابو داود ده امام الترمذي سنه ده روايه كما امام الترمذي يكوتتد ده wannan riwaya ان امراه ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة yace matar sabit dan kais ta yi wa mijinta hida kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya sanya iddata jini guda haida guda nan da zaran ta yi jini guda shikenan ba sai ta yi jini uku ba ko kuma in mai wadda bata ganin shi ne ba sai ta yi wata uku ba. na wannan da zaran ta yi shine guda shikenan iddata ta kare sai ta je ta nemi mijin da za ta aura ta aura fi riwayat amr bin shu'aib an abihi an jaddihi ya zo a cikin riwaya ta amr bin shu'aib an abihi an jaddihi daga mahaifin shi daga kakan shi wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi wannan mun sha wadin wannan isnadi wujada ne kuma na daga salo na ilimin hadisi ruwaya jika da ɗa daga mahaifin shi daga kaka gane ko inda bin majaha wajen imamu ibn majaha anna thabit bin qais cewa thabit dan qais kana damiman mutum ne wanda baya da kyau muni gare shi damiman wa anna mar'atahu qalat matar shi tace laula makhafata allahi idza dakhala alayya labasaqtu fi wajhihi duba ku ga yanda kiyaya take tace wallahi in ba dan tsoron Allah ba da in ya shigo wuri na da sai nayi tohi a fuskar shi da wannan ba matsala ba ce in ma taka bata san ka kawai rabu da ita babu arman dole domin aure zama aure ibada ce idan babu kwanciyar hankali to abin nan ba zai yi ba babu soyayya tsakanin ma'aurata aure ba zai dore ba kuma nan za ka ga rashin fahimta ta wasu mazaje wanda har da za a je a nema awa mace asiri na mene in ba ta so ba ta so je ka nemi wadda take son ka shi kenan sai a zauna lahiya to radda asiri ya karye kuma wasu ne shi kenan na kuma akwai wata tabi'a ta mace in dai batta so ko shekara ɗari za ku yi tare wannan ƙiyya tana nan batta wasu za ta zamna dai haka nan amma wai kakka yi tamanin cewa wata rana zuciyarta za ta kare ta so shi ma kuma haka na mishi in bayya so bayya so na'am قال إذا دخل علي لبصقت في وجهه wannan kuma wannan isnadi iya da rauni kamar yadda قال رواه ابن ماجه وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيفه في ضعيف سنن أبي ابن ماجه رواية ود تكيد روني ولأحمد بن من حديث سهل بن أبي حثمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام وأن رواية دقى إمام أحمد دقى حديث سهل بن أبي حثمة يتي وأن شيني فرق hida da aka yi a cikin musulunci idan musulunci ya ba mace dama in za ta iya ba mijinta abin da yake so na dukiya ya rabu da ita shikin sai ta bada sai dai kuma akwai wani kuskure halau da ake wajen hida ba a zancen a ba da kyauta uwa kyauta uba tun da wannan ai ba kai ka ba da kyauta ce kai ka ba da abu mutum ya ɗauka ya zama mulkin shi in gane ko so tare za ka ga sai ka ga an ƙare zaman rayuwa da mace an aihuwar da ita radda aka samu matsala sai a ce ai duk abin da ya mata sai ta maida kuma ba haka ba ne zai ba ta sadaki in ma zai ɗora wani abu ba dai da sunan kyauta ba gane ko an samu sabani tsakanin malamai na mazahib suna ganin cewa babu laihi ya tsaga abin da yake so ta bashi in ya yarda to kuma imam malik ya cewa wannan ko da dai ya zamanto halak ne to amma baya da kyakkyawan hali saboda kamar ya ribanci wani wata matsala kuma yake so sai ya yi dukiya da ita gane ko na'am قال المؤلف رحمه الله باب الطلاق babi wanda yake magana ko hukuncin sakin aure an ibn umar radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullah dan umar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsirayen Allah da amince su kara tabbata a gare shi yace abghadul halali ila Allah at-talaq mafi fushin halak wanda baya da kyau Allah na kyamashi shine sakin aure rawahu abu daud وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله سيدي حديثي دي ميروني بتبتا دقى مزالة صلى الله عليه وسلم domin malamai suna cewa bayyayuwa abu Allah ya halattar da shi kuma ya zamanto abin kyama gane kuma hakanan mantukiyan a hankalce in an sa hankali abin hakan Allah ya halattar da abu kuma ya zamanto ba a san shi kuma ya dame shi da wannan Allah ya ce ma abu kaza halaka ne kuma ya zamanto shari'a da kanshi ya an da an samu damuwa shi yasa malamai sun yi bincike a kan wannan hadisi rawahu abu daud wa ibn majah wa da'afahu al-albani rahimahullah fil irwa cikin irwa al-ghalil hadisi na 2040 wa cikin mishkat hadisi na 3280 sai dai kuma duk da haka nan aure sakin aure in ba larura ba to baya da daɗi saboda abubuwa da yawa za su biyo baya musamman ma inda iyali asalin aure in an yi shi an yi shi ne ba zancen rabuwa ba to in rabuwa ta zo kuma da larura kuma wannan abu ne halatta domin mazala sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi umarni ya halatta mazala sallallahu alaihi wasallama ya saki sahabbai sun saki na abu ne wanda ya zamanto shari'a ne وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء متفق عليه an samu wani hadisi daga abdullahi da umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su cewa ya saki matashi tana cikin jini na haiza jinin al'ada a zamanin manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi mahaifin shi Umar ya je tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da hukuncin wannan ya halatta mutum ya saki mace tana cikin jini na biki ko na haida ko kuma bai halatta ba faqala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ya ce wa Umar radiyallahu anhu ka je ka ce wa danka fal yuraji'ha murhu ka umarce shi mai data a nan malamai suka ce idan mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce ya maida ta kamar wannan saki ya tabbata mun gane ko domin lafazi yuraji'uha yace ya maida ta thumma liyatrukaha hatta tathura yanzu dokar da za a yi shine in ya maida ta ya barta sai ta samu tsarki ta kare jini ta yi wanka hallo baya da ‘yancin saki, sun mata haida, hallo ta ƙara wata haida, sun mata tuhura, hallo ta yi tsarki, kinan tsarki biko, sun ma'in sha'a amsa ka ba'ad, in ya so ya riƙe matashi. Wa in sha'a tallaka, kuma in ya so a wannan lokaci shari'a ta ba shi dama ya saki, ƙabla an ya musa gabanin ya tara da ita. kenan wannan shine saki na sunna an yutallikaha yutallikaha yutallikaha fi tuhrin talqat fi tuhrin lam yujami'ha fi talqatan wahida shine mutum in zai saki mace zai sake ta ne a cikin tsarki mun gane ko tayi al'ada tayi wanka a wannan lokaci in saki zaka yi ka saki ba a saki a cikin jini na al'ada don mutum ya haka nan ya saba suna maza'ala sallallahu alaihi wasallam sannan kuma idan zai saki hallo bayan ta yi tsarki kai sadu da ita mun gane ko zai sake ta ba tare da saduwa ba domin idan ya sadu da ita kamar ya koma baya ne abin ya koma baya tana mai yiwuwa a samu wani abu na al'amarin ciki ya shiga sannan kuma in ya saki kai ya ƙara mata wani saki mun gane ko kina ya sake ta halau kai ya ƙara wani sakin ya ce na sake ki gobe halau ya ce na ƙara wani sakin jibi ya ce halau na ƙara wani saki a har sai ta ƙare idda نعم قال فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء وأن إتتي عدة كلوكة تند الله مدوككي يي أمرني أسكما تاتكنت متفق عليه وأن حديث إمام البخاري da Muslim suka fitar da shi a wannan ma na daga kurakuran da ake mutane mutum ya tashi saki kawai an samu hargitsi da rashin fahimta na sake ki babu lura da wannan lokuta wani lokaci ne ya kamata in saki wani lokaci ne ya kamata ta in saki idan mutum ya saki mace cikin haida wannan doka ta haushi sai ya maida ta alkali zai umarce shi ya maida ta ta yi jini ta kare wannan jinin ta yi wanka hallau ta kara wani jini ta yi wanka a wannan lokaci in iya so ya saki shi ma da sharaɗin kai sadu da ita in kuma rike matar shi zai shi kenan matsala ta warware ya huce sai su ci gaba da rayuwa na'am fi riwayati li muslim akwai riwaya ta imam muslim murhu falyuraji'ha thumma liyutalliqaha tahiran aw hamila ka umarce shi ya maida ta sannan ya sake ta tana mai tsarki tahiran aw hamilan ko kuma tana mai ciki domin mai ciki ita ba ta da lokacin saki ba kama wanda take jini ba ne ba mun galibin mace in tana ciki ba ta yi jini kuma aihuwarta ita ce ƙarshen iddata misali yanzu a ce a yanzu mutum ya saki matar shi da tana da juna biyu bayan minti ishirin ko awa guda ko kahin haka nan ta aihu shikenan ta ƙare idda idan bai maida ta ba kahin ta aihu to shikenan ya yanke igiya auren shi kenan kawai a ranar ma tana so sai ta je ta yi aure da wani sai a aura mata aure da wani idan ta ta kare to sai dai kuma matsalar idan misali sabon ciki ne na sati ko wata guda za ta yi zaman wajen wata tara da wani abu sai ta aihu a wannan sai zaman to idan ta ta yi tsawo na za ta yi a gidan mijinta domin haka Allah madaukake yi umar mata in an sake su in dai ba fitina suka kawo ba miji baya da haƙƙin hudda su daga cikin gida kuma haƙƙin shi ne ciyar da ita shahidin haƙƙin ta ne har sai ta kare idda kuma wannan haka Allah madaukake ya ce wala tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujna na'am
bisa kan akaba yanzu kamar matar da ta aiwu kina an yi suna ba da jima Na'am, sai Allah ya wuce na'am.
yani Wannan malamai sun ta yi cewa za ta yi za ta yi idda ne da haihuwa ko kuma za ta yi idda da zaman tsawon wata hudu da kwana goma kuma tsawon wata hudu da kwana goma shine raji na'am
yana za ta yi wannan bangare za a ɗauki dogon dogon mai yake da suna dogon lissahi da cewa wasu malamai sun ce a da zaran ta aihu shikenan ta kabata ta kare
da kahira su ne ta aiwu na'am kahin rasuwar eh ai in kahin rasuwa ne ai kuma babu matsala ai daman ba saki bane mutuwa ce ne mutuwa za ta yi idda ne wata hudu da kwana goma ta kaba shi ne yau ana zancen idda idan ya zamanto al'amari ne na saki Na. duk da cewa kanta idda ana ce mata ta kaba ana ce mata idda domin idda ba wani abu ne zama ne wanda shari'a ya- ta yi umarni a lokaci kaza zuwa lokaci kaza mace za ta zamna Na. ba tare da neman aure ba ba tare da nihin yin aure ba قال وفي رواية ال- وفي رواية أخرى للبخاري وحسبت طل- طليقة تطليقة aka lissafa wannan cewa saki ne mun gane ko can da daman mun yi bayanin cewa manzala sallallahu alaihi wasallam da ce fal yuraji'ha lafazin ya maida ta kenan sakin ya abu sai dai saki ne da ya abu a cikin kuskure abinda ba wurin da ya kamata a yi shi bane ba da wannan ruwaya sai ta ƙara kawo haske akan cewa sai a lissafa saki ne misali dama in ya sake ta saki ɗaya yanzu sai a lissafa saki biyu kenan wa fi riwayati li muslim qala ibn umar a cikin wata riwaya ta imam muslim abdullahi dan umar yace amma anta tallaqaha tallaqtaha wahidatan aw ithnat aw ithnatayn kai ka sake ta ne saki ɗaya ko biyu فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها wani ne yazo ya tambaye Abdullahi dan Umar kwatamcin abin da ya aikata yanzu Abdullahi dan Umar yake tambaye shi saki ɗaya ne ka mata ko saki biyu قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها qabla an amassaha yace domin ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni in maida ta sannan in saurara har sai ta yi haida ta yi jini jini wani daban ban da wanda na suke ta ciki sannan in saurara har in ta yi jinin wannan har sai ta tsarkaka sannan in sake ta gabanin in sadu da ita wa amma anta طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك kai kuma ka sake ta saki uku ka sabawa ubangijinka wanda ya umarce ka da saki da irin wannan saki amaraka bihi min talaqi imra'atika kaman za saki daya kaka kara kai uku قال وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر تكون رواية دبان عبد الله بن عمر يتي فردها علي مازال صلى الله عليه وسلم يميدا من إتا ولم يرها شيئا كما بلسا فاتبدا قومي وقال صلى الله عليه وسلم إذا طهرت فليطلق أو ليمسك idan ta tsarkaka to ya saki ko kuma ya saki ko kuma ya kame mai ya rike matashi da waccan tarwaya ta Imam Bukhari arja sa malamai suka samu sabani akan idan ta koma ana lissafawa wannan saki ne ko ba saki ba na'am an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu qala radiyallahu anhuma qala كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد واحدة وقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلم أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم Abdullahi dan Abbas wanda ya Allah ta ƙara tabbata gare shi ke cewa saki ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da shekara guda biyu na farko na khilafal Umar ɗan Khattab wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare su. Saki uku a zama guda ana lissafa shi saki guda. Mutum ya ce, Na sake ki saki ɗaya, na sake ki saki biyu, na sake ki saki uku a mazamni guda. Wani ma ya ce, Ke na sake ki saki dubu. Oh, ce haka, ta yi zahi, abin ya yi zahi. a ce na sake ki sake dubu in dai a magana guda ce a mazamni guda ne to a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da khilafa ta Abubakar radiyallahu anhu da shekara biyu ce ta farko ta khilafa Umar radiyallahu anhu ana lissafawa sakin wannan guda uku saki guda ne sai al'amar mutane ya canza sai suka dauki saki abin wasa kawai mace da ta yi ɗallahi na sake ki na sake ki saki uku na sake ki kaza sai ya ce inna nasa kad ista'jalu sai tattara sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku lura mutane ho sun yi gaugawa suna yin gaugawa a cikin al'amarin da suna da jinkiri da yalwa a cikin shi in gane ko shine na ka saki mace ka saurara ka saurara har sai ta kahin ta kare idda ka maida ta ka saki saki kana da igiya aure guda uku to sai mutane suka yi gaugawa suka yanke wannan abin da Allah maɗaukaki ya ba su yalwa a ciki kanat lahum fihi anatu akwai jinkiri da yalwa falau amdainahu alaihi ina ma a ce mun zartar da musu wannan hukunci da suka yankewa kansu mun gane ko ina abdullahi dan umar dan khattab ya nemi shawarar sahabbai saboda mu kawo gyara mu ciwo matsalar wannan ta yawan sakin armi mu ce duk wanda ya saki matar shi saki uku a zama guda tasu fa amdahu alaihim umar radiyallahu anhu ya dauki doka ya zartar musu da wannan hukunci yanzu muna da me muna da suna guda biyu suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar shi da kansa kuma muna da sunna ta Umar radiyallahu anhu a wannan mas'ala ana ta samun sabani a cikin ta musamman ma mazhab Imam Malik bai tahi ba akan iya ganin cewa idan mutum ya saki matar shi a zama guda saki uku ta sako ta yi nisa gare shi babu zancen aure tsakaninsu sai in ta yi auri wani aure na gaskiya kuma ya sake ta saki na gaskiya sannan kuma inda dama a zo a yi sabon ya an tahi a kan ta umar radiyallahu anhu wasu kuma malamai sun bi abinda umar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance cewa mutum idan ya saki matar shi a lokaci guda zama guda ba zama daban-daban ba a lokaci guda ya ce na sake ki saki uku ko kuma ya ce na sake ki saki ɗaya na sake ki saki biyu na sake ki saki uku ana lissafa shi saki guda yanzu al'amari alkali ake barawa alkali sai duba yanayin mutane kamar yadda umar radiyallahu anhu in ya ga mutane suna sakaci da yawan sakin aure sai zartar da wancan hukumcin umar radiyallahu anhu kuma ya ga lahiya lau sai a ɗauke shi saki guda domin al'amarin aure maslaha ake dubawa amfani da kawo gyara ake dubawa amma kuma kan wani malami ya zamanto don wani ya ba da fatawa da waccan fatawa ya ce a sabon addini ne abu ne wanda mazala sallallahu alaihi wasallama zamanin mazala sallallahu alaihi wasallama haka ne zamanin abubakar radiyallahu anhu haka ne zamanin khilafa shekara guda biyu ta umar radiyallahu anhu haka ne maslaha ake duba ba zaɓa za ka yi ba za a duba alkali zai duba ya ga wanne ne ya yi dacewa da kai ka ka ɗauki wadda take gyara ka da hukuncin saki abu ne hukunci na shari'a na ga lokaci ya yi ko abinda muka hore daidai Allah ya ba mu nada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk